بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 23 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 14 ga wanda yake daidai da 13 ga watan biyar. shekara ta 2023 miladiya wannan shine darasinmu na 26 a cikin wannan littafi na sharhu mukaffiratidh dhunub wallafar malama shekatu bintu muhammad al-qasim wanda ta yi sharhi ma littafin malam shekul islam ibn taimiyya Allah ta'ala ya musu rahama ya masa rahama Allah ta'ala ya musu rahama ya saka musu da alkhairi baki daya a karatunmu na satin da ya gabata mun karanta abu na takwas daga cikin abubuwan da malama ta kawo mana waɗanda suke zama kankara ga zunuban bawa shine shafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallama wa ghairihi fi ahli dhunubi yawm alqiyama ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai yi da shi da wasu daga cikin zababbun bayin Allah yanda za su ceci waɗanda suka je da zunubi ran tashin alkiyama yanda za su ceci waɗanda suka cancanci a yi musu azaba amma saboda rahama da gafaran Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da dama a cece su wasu a cece su kafin su shiga wuta wasu kuma bayan sun shiga wuta shekarun da Allah ya ɗeba musu za su yi idan ceto ya riske su cikin rahamar Allah ta sai a rage musu wa'annan shekaru ko wa'annan kwanaki ko a rage musu tsawon lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta cewa za su yi a wuta saboda rahamar Allah da kuma tausayi da farla irin na Ubangiji subhanahu wa ta'ala to abu na tara shine ahwalu yawmil qiyama yanayi da za a shiga ranar tashin alkiyama kamar yadda muka faɗa a baya akwai wanda zai samu waɗannan mukaffirat ɗin zai samu dacewa da Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa zunubansa tun yana duniya in ya dace da abu na ɗaya zuwa na bakwai da muka karanta na takwas shine wanda zai yi wato daga abu na ɗaya zuwa na shida na bakwai shine muka yi bayani akan cewa matsan kabari da mutum zai sha wani har ya shiga kabari bai samu allah ya fi mai zunubansa baki ɗaya ba amma saboda 'yar wahala da zai sha a cikin kabari saboda wahalan da zai sha a kabari cikin rahamar Allah in ya so ya yi masa rahama sai zama matsin da zai sha a kabari ba ta da yawa wato in an kwatanta da azaban da da zai je ya riska a wutan jahannama wannan shi yasa ya kira ta da 'yar wahala saboda in an kwatanta ta da azabar wutan jahannama ba komai bace ita don haka wani a cikin kabari zai samu dacin Allah ya fi masa wani kuma har sai an fito an fita an tafi dandalin alkiyama sai gamu da ceto na annabi sallallahu alaihi wasallama ko wasu daga cikin salihan bayi to wani kuma abinda zai zama kankara ga zunubansa shine wahalhalun da za a sha ranar tashin kiyama yanayin tashin kiyama malama ta ce yawmal qiyamati ko yawmul qiyamati azimun hauluhu ranar tashin kiyama yanayin tashin kiyama abu ne babba abu ne mai girma asirun amurhu al'amarin tashin kiyaman abu ne mai wahala abu ne mai tsanani abu ne mai tsanani amma kamar yadda Allah ya faɗa ga kafirai ne fa idza nukira fi naqur fadhalika yawmun asir ala alkafirin ghayru yasir rana ce mai tsanani game da kafirai ba mai sauki bace tataghayyaru mazahirul kauni allati alifaha alkhalq yanayin duniya yanayin da halittun duniya suka saba zai canza duniyar za ta canza baki ɗaya yanayin da fatun jikin mutane da rayuwar mutane suka saba da shi na duniya to za su ga duniyar ta canza za su ga duniyar ta canza mun saba yanzu a yi rana na wasu awanni dare ya zo na wasu awanni a yi hantsi a yi safiya a yi rana a yi yammaci a yi dare a yi kaza a yi kaza rana ta fito ta ɓace wata ta fito ta ɓace tauraro ya fito ya ɓace a yi kaza a yi kaza a yi kaza wannan shine yanayin da mu jikinmu ya saba da shi shine yanayin da mu muka saba da shi to amma a ranar tashin alkiyama yanayin zai canza yanayin zai canza saboda rana ce babba rana ce mai girma al'ardu tuzalzalu wa tudakku ƙasa wannan ƙasan da muke kanta za a girgiza ta za a nike ta za ta girgiza kamar yadda Allah ya faɗa idza zulzilatil ardu zilzalaha Allah ya ce idan aka girgiza ƙasa girgizawarta wa akhrajatil ardu athqalaha ƙasa ta fitar da duk kayan nauyin da ke cikinta ma'adanan da ke cikinta duk ta fitar da su gawawakin da ke cikinta duk ta fitar da su saboda ɗan adam ya ga canjin yanayin da bai saba gani ba wa qalal insanu malaha ɗan adam sai ya ce mutum sai ya ce a yau me yake damun duniya ne kan yau me ya samu duniya ne kan duniyan da na san cewa Allah ya faɗa mana cewa ya sanya duwatsu turakan duwatsu an tami da bikum saboda ta riƙe mana ƙasan kar ƙasan ta yi tangal-tangal da mu kar ƙasan ya zama tana motsi yau ga ƙasan tana girgiza malaha wai kan me ya samu duniya ne kan me ya samu duniya ne kan wa qala insanu malaha Allah ya ce yawma idhin tuhaddisu akhbaraha a ranan ƙasa za ta ba da labaranta duk abin da ya faru a kanta za ta ba da labari bi an na rabbaka a wahalaha saboda ubangijinka ne mata wahayi ya ba ta umarni saboda haka ƙasa za ta girgiza ƙasa za ta girgiza a nike ta kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka Allah ya ce idan aka nike ƙasa nikewa bayan nikewa sannan Allah ta'ala ya ce sannan na malama ta ce wal jibalu tusayyaru wa tunsafu duwatsu za a tafiyar da su a nike su aka Allah ya faɗa Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa Allah ya ce suna tambayarka suna tambayarka game da duwatsu wai ranar tashin alkiyama kan yaya Allah zai da duwatsu ne kam Allah ya ce faƙul ka ce da su yansifu ha rabbi nasfa ubangiji na zai sheƙe ƙasan nan sheƙewa zai sheƙe duwatsun Allah zai niƙar da duwatsun ya sheƙar da su dutsen zai wayi gari yana lagubewa yana narkewa shi kadai saboda me saboda al'amarin tashin alkiyama dutsen zai wayi gari yana narkewa duk girmansa duk taurinsa zai wayi gari yana bajewa yana farfashewa saboda me duniya ta samu canjin yanayi duniya ta samu canjin yanayi ba irin yanayin da dutsen ya saba da shi a baya ba ba irin yanayin da duniyar aka saba ganinta a baya ba faƙul yansifuha rabbi nasfa Allah ya ce fa yadharuha qa'an safsafa Allah sai ya bar wato wurin da duwatsun suke duniya gaba ɗaya sai ta zama sai ta zama fako la tara fiha iwajan wala amta baka ganin wato ainihin wani tudu a cikin ƙasa ko wata karkata ba ku zazzabu babu tudu babu kaza duniyan za ta yi flat an miƙe ta gaba ɗaya an baje ta gaba ɗaya ba inda ya ƙasa babu inda ya sama babu wani karkata babu wani inda za ga duwatsu ko wani abu duniyan za ka gama an yi label da ita ta zama wato ainihin a wato ta zama a baje gaba ɗaya la tara fiha iwajan wala amta saboda haka duwatsu ga halin da za su shiga ciki walbiharu tufajjaru wa tusajjar koguna kogi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idhal biharu fujjirat wa idhal biharu fujjirat ko wa idhal biharu sujjirat a wani wajen Allah ya ce tekuna teku za a mai da su su zama kamar wuta za a kunna wuta a cikinsu ruwa da kake gani na teku zai koma wuta saboda me saboda yau yanayin da aka da aka tashi da shi ba irin yanayin da aka saba bane koguna za su koma cin wuta za su kama cin wuta saboda me saboda girman sha'anin tashin alkiyama wasama'u ta tashaqqaqu wa tamuru sama za ta tsatsage idan sama'un shaqqat yawma tamuru sama'u maura sama za ta tsatsage ta faffashe ta kekkece washamsu tukawwaru wa tudhhab rana za a disashar da haskinta a tafiyar da ita a wayi gari hasken da ranar nan take da shi yau babu shi yau babu shi wal qamaru yukhsaf wata za a sashe kusufi shine fa idza bariqa al basar wa khasafa al qamar idan wata ta kispe ta yi kusufi wa jumi ash-shamsu wal qamar aka hada rana da wata waje daya a duniya kuma Allah ya gaya mana la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqun nahar a duniya Allah ya gaya mana baya yuwa rana ta riski wata amma ran tashin kiyama za a hada su waje daya Allah ya ce yaqulul insanu yawma idhin aina al-mafar mutum in ya ga yanayin ya canza sai ce aina al-mafar ina maguda ina ne wajen gudu ina zan bin gudu Allah ya ce kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqar ai ba batun guduwa ba inda zaka je ka fake matabbata yau tana ga ubangijinka kowa wajen Allah zai koma yau wan nujum tatakawwaru wan nujum tatakawwar wa yuzhabu dawuha wa yuzhabu dawuha wa yuzhibu dawuha sannan taurari za a tarwatsa su shine wa'idan nujumun kadarat idan taurari suka gurɓace wani ya shiga cikin wani kenan aka tarwatsa su hasken taurarin ya ɓace gaba ɗaya wataran nasa sukara to za ka ga mutane a lokacin kamar sun yi maye akwai abin da ya kamata mu kula da shi anan duk wannan bayanan da muka yi akan abubuwan da za su faru ga wa'annan halittun kar mu manta tashin alkiyamun fa ba don su aka yi ba ba don sama aka yi ba ba don ƙasa aka yi ba ba don duwatsu da taurari da koguna aka yi tashin kiyama ba an yi tashin kiyama ne don mu 'yan adam to in ana gaya mana cewa dutse da ba don shi aka yi tashin kiyaman ba ya lagube ya narke sama ta kekkece ta faffashe ƙasa ta tsatsage ta girgiza duwatsu an ninnika su taurari an tarwatsa su rana an disashar da haskenta wata an tafiyar da ita shi ɗan adam da dan shi aka yi tashin alkiyama shi kuma a wani yanayi zai tsinci kansa a wani yanayi zai tsinci kansa idan dutse yana narkewa idan dutse yana lagubewa ɗan adam wanda ƙashinsa da namansa halittansa ba ta kai dutse ƙarfi ba shi ya zai tsinci kansa sama ta tsatsage ta faffashe ƙasa tana girgiza Allah kuma ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin da aktharun nas la ya'lamu halittan sama da ƙasa in akwai abu mai girma a wajen Allah to halittan sama da ƙasa ta fi girma sama da halittan mutane to ga yanayin da saman za ta tsinci kanta a ciki ga yanayin da ƙasan za ta tsinci kanta a ciki to yanzu ne aka iso kan mutane shine wataron nasa sukara za ka ga mutane kamar sun yi maye wa mahun bi sukara amma ba su yi maye ba ba su sha komai ba me ya faru li hauli ma ya rauna saboda me saboda yanayi na firgici da tashin hankali da tsoro da suka gani wannan yasa sai ka dinga ganin mutane kamar sun sha kayan maye amma babu abin da suka sha babu abin da suka sha Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku kiyayi dokokin ubangijinku ku yi amfani da yinayi bari na barin ubangijinku inna zalzalata sa'ati Allah ya ce lallai tabbas girgizan tashin kiyama shay'un azim abu ne mai girma abu ne babba Allah shi ya fi komai girma ya fi kowa girma sai ce maka wannan al'amarin babban al'amari ne daga jika san ba ƙaramin al'amari ba ne al'amari ne ba ƙarami ba yau idan aka ce misali a duniyance a ɗauko wata rigima wanda za a kai ta kotu ka samu lauya da kake ganin a kotun babba ne shi ya kalle ka ya ce maka kai kes ɗin kunnan babban kes ne ba ka ɗaukowa cewa wannan kes ne za a gama shari'ansa a mintoci a watsi kana ganin cewa wannan ya kai babba saboda me shi wannan kana duba matsayinsa duk matsayin wane ya ce wannan kes ɗin babba ne to ina ga ubangijin da ya fi komai girma ya fi kowa girma walillahi masalul a'la ya ce maka tashin kiyaman nan fa babban sha'ani ne tashin alkiyaman nan fa babban al'amari ne al'amari ne mai girma ba abun wasa ba ne allah ya gaya mana duk wani abin da mutum ya sani na ɗaci da wahala a duniya bai kai tashin kiyama ba allah ya ce bali sa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa amar alkiyama ita ce alkawarin da aka yi ma kowa zai haɗu sannan allah ya ce alkiyama ita ce abu mafi wahala mafi ɗaci a duniya in akwai abin da mutum ya taɓa gani na ɗaci da wahala da firgici da tashin hankali ya ji ba daɗi to Allah ya ce kiyama ita ce mafi girma alkiyama ita ce mafi girma shi yasa Allah ya kira ta da alƙari'a mai kwankwason zuciya mai dukan zuciya tashi ɗaya ta firgita kowa tashi ɗaya ta firgita kowa in kanat illa suhatan wa'ilatan fa idahum khamidun فإذا هم جميع لدينا محضرون busa guda ɗaya kawai za a yi tsawa ce guda ɗaya sai ga kowa ya tashi sai ga kowa a gaban Allah laka Allah ya ce yau mata raunaha ran da za ku ga tashin alkiyama tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at duk wata mai shayarwa za ta rafkana ta gafala game da abin da ta shayar wacce take shayarwa uwa ce ita ta haifi 'ya'yan ta shayar da su amma za ta rafkana ba ta tambayar ina suke wata ba'u kullu za ta hamlin hamlaha duk wacce ta mutu da ciki aka sa ta a kabari da ciki ta tashi da ciki cikin ya kai ta haife shi ko bai kai ba a wannan lokacin za ta haife shi a wannan lokacin za ta haife shi wata ba'u kullu za ta hamlin hamlaha tana haife shi shi kuma yana fitowa yawman ya ja'alul wuldana shi ba shi kuma sai tashi da furfura saboda tsabaragen bala'in kiyama jariri da furfura a kansa Allah ya ce wa taron nasa sukara za ka ga mutane suna tafiya kamar sun yi maye kamar sun sha kwaya kamar sun sha kayan maye wa mahummi sukara amma Allah ya ce ba abin da suka sha me ya faru walakin na azabar lahi shadid azabar Allah ce kawai ta yi tsanani wannan yanzu busan tashin kiyama ne kawai aka yi yasa duniya a wannan yanayi ba a ce ma dan wuta tafi tafi wuta ba tukunna an bushi tashin kiyama ne kawai yasa mutane a cikin wannan yanayi ba a fara hisabi ba tukun ba a fara hisabi ba tukun waji a yau ma'izin bi jahannam za a zo da wutan jahannama a ran tashin alkiyama Allah ba zai fara hisabi ba sai ya sa an ɗauko wutan jahannaman an ijiye ta a gaban duniya baki ɗaya kafin a fara hisabi sai an ɗauko wuta an ajiye ta tukunna kafin sai a fara hisabi Allah ya sa wuta ba ta da rabuwa a jikinmu da aka to mutane za su firgita sai malama ta ce yafza'u usatul mu'minina cikin muminai waɗanda suka saba ma Allah za su razana su firgita wa faza'uhum hadha wannan firgitan da suka yi kafaratul lidhunubihim kafara ce ma zunubansu sauran zunuban da suka ɗebo a duniya har suka biyo ta cikin kabari yanzu an tashi alkiyama an yi busa duniya ta shiga cikin wani irin yanayi sun firgita sun razana hankalinsu ya tashi to wannan firgici da razanan da suka shiga sai zama kafara ma zunubansu sai zama kankaran zunubai Allahu akbar inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahamar Allah tana kusa tana dab da masu kyautatawa Allah mai yalwar rahama ne wa rahmati wasi'at kulli shay rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wa tabu sabilaka wa qihim azabal jahim Allah yana da yalwar rahama wallahu yad'u ila al jannati wal maghfirati bi idnihi Allah kiran mutane yake ku zo ku shiga aljanna ku zo ku samu gafaran Allah wallahu yahdi ila wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim Allah yana kiran mutane ne zuwa ga gidan aminci wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kiran mutane zuwa ga gidan aminci ita ce gidan aljanna wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim saboda haka Allah subhanahu wataala abin da yake so shine kowa ya zo ya shiga aljanna abinda Allah yake so kenan sai waɗanda ya kaddara musu shiga wuta cikin bayinsa kafirai ko cikin bayinsa waɗanda suka saba masa wanda ya so ya yi musu azaba cikin wato adalcinsa da kamalansa subhanahu wata'ala to shi yasa kullun abin da mumini yake fata yana so Allah ya yi masa mu'amala ta falala ba mu'amala ta adalci ba in adalci Allah zai ma mutum to dukan mu ba wanda zai sha in kai ko kai istighfari ba za a yafe ba don adalci kake so a maka wa yace kai bayan an ce kar kai kana so a maka adalci ne saboda haka laifinka ga hukuncinka laifinka ga hukuncinka to inda haka Allah yake da duniyar ma yanzu ba kowa walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka alaiha min dabba ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا don haka abinda bawa yake fata shine Allah ya masa mu'amala ta falala in kai kai istighfari ya yafe maka in kai aikin alheri daya ya ninka maka so ba adadi wannan falala kenan amma in adalci ne sallanka da ayyukanka sam ko kaɗan ba su isa ba ba su kai Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da kai daga wuta baka aljanna ba sam baka da wannan ibada baka da wannan ibada ibadarka ba ta kai ba da haka wannan sai zama kafara ga zunuban bawa saboda wannan firgicin da ya shiga a ran tashin alkiyama malama sai ta ce amma ahalul imani wasidiki wa tuqa masu imani waɗanda suke da gaskiya a imaninsu kuma suke da tsoron Allah ba su je da kayan laifi ba fahim aminu na minal faza'i fi zalikal yawmil azim to su za su aminta daga firgici a wannan rana mai girma Allah zai amintar da su kama qala Allahu anhum kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadu Allah ta'ala ya ce lallai waɗanda kyakkyawan alkawari ya rigaya a gare su daga wajenmu ula'ika waɗannan an hamu ba'adu za a nisantar da su daga wutan jahannama saboda Allah ya riga ya rubuta musu cewa sabaqat lahum min husna ita ce aljanna lil ladina ahsanul husna wa ziyada ita ce aljanna Allah ya riga ya rubuta cewa yan aljanna ne to su za a nisantar da su daga wuta la yasma'una hasisaha a ranar tashin alkiyama ba za su ji ko ɗuriyan wutan jahannama ba ba za su ji motsin wutan jahannama ba wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun sannan suna cikin abin da ransu yake so za su kuma dawoma a ciki ita ce gidan aljanna za su ci abin da suke so su sha abin da suke so su saka tufafin da suke so su rayu irin rayuwar da suke so a nan gidan aljanna Allah ya samu a cikin su Allah sai ya ce la yahzunuhumul faza'ul akbar firgici mafi girma su ba zai razana su ba ba zai sa su bakin ciki ba ba zai sa su damuwa ba banda su a wannan firgicin za su zama amintattu a cikin wannan firgicin Allah ya amintar da mu la yahzunuhumul fazawul akbar wa tatalaqahumul malaika malaiku za su dinga haduwa da su suna ce musu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adu wannan shine wunin da aka kasance ana muku alkawari yau gashi kun zo gashi an tashi kiyama yau kuma gashi za ku tafi aljanna ku je ku dawoma a gidan aljanna fi zalikal yau a wannan yinin yasma'una ma yusirru nufusahum yasma'una ma yusirru nufusuhum za su ji abinda ransu yake so abinda ransu zai musu daɗi a cikin gidan aljanna muminai a gidan aljanna duk maganan da za su ji an faɗa to za su ji abinda ransu yake so ne la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa ƙilan salaman salama ba za su ji wata yasasshiyar magana ba a gidan aljanna ba za su ji wata magana da za ta ɓata musu rai ba a gidan aljanna ba zagi ba cin mutunci ba hantara babu kora babu komai illa ƙilan salaman salama sai dai a dinga ce musu aminci aminci aminci aminci innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام abinda za su dinga cewa a gidan aljanna shine subhanaka allahumma subhanaka allahumma gaisuwar yan aljanna kuma ita ce salamu alaikum salamun alaikum assalamu alaikum wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin a wani wajen yace wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab aka yi faɗi a suratul ra'd mala'iku za su dinga shigo musu ta kowace kofa daga cikin kofofin aljanna suna cewa salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku saboda haƙurin da kuka kuka jure kuka bi Allah kuka yi haƙuri akan sabon Allah fa ni'ma uqubad dar madalla da wannan wato ainihin kyakkyawan gida ƙarshe da kuka samu madalla da wannan gidan da kuka samu madalla da irin wannan gidan da ya zama shine makomarku don haka za su ji abin da ransu zai musu daɗi wata ɗuma innu bihi kulubuhum sannan kuma abin da zukatansu za su samu nutsuwa za su samu kwanciyar hankali da shi wannan shine abin da za a faɗa musu Allah zai ce musu ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun ya ku bayina a yau ba tsoro a kanku ba kuma firgici ba bakin ciki har Allah ya ce a gidan aljanna yan aljanna wa qalu alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan sai kaji yan aljanna suna cewa kai yabo da godiya su kara tabbata ga Allah da ya tafiyar da bakin ciki ga barin mu yanzu ba sauran bakin ciki ba sauran damuwa a duniya ne ake bakin ciki a duniya ne ake damuwa duniya ne duk yanda kai babu yadda za a yi ka tsira daga bakin cikin duniya kowaye kai duk tarin mulkinka duk girman rawaninka duk malintarka duk yawan kudinka duk yawan arzikinka ba za ka taba tsira daga duniya ta saka bakin ciki ba ba za ka taba tsira ba amma daga sanda ka yi dace ka fada gidan aljanna to Allah zai ce ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun ba bakin ciki ba tsoro duk wannan an basu a duniya duk an basu a duniya yanzu an zo gidan dawwama ne an zo gidan ni'ima an zo gidan daɗi an zo gidan annashuwa ne an zo gidan hutu an zo gidan farin ciki ne shine gidan aljanna Allah ka sanya mu cikin bayinka da za su dace da gidan aljanna wasirru fi hadha malama ta ce to sirrin da ke cikin wannan shine anna qulubahum cewa zukatan wayannan bayin Allah mu'minai din kanat amiratan bil khawfi min rabbihim fid dunya sun raya zuciyarsu zukatansu da tsoron ubangijinsu a duniya a duniya suna tsoron Allah sun tsoraci ubangiji a duniya to Allah sai ya amintar da su daga firgicin tashin alkiyama duk wanda ya ji tsoron Allah a duniya to Allah zai amintar da shi ran tashin alkiyama ran da zukata ke isowa makogwaro amma duk wanda bai tsoron Allah a duniya bai tsoraci ubangiji ba a duniya to in an je gaba ga Allah ran tashin kiyama sanda yake bukatar aminci da taimakon Allah to Allah ba zai sauraye shi ba abinda suke faɗi a duniya shine suna cewa inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira muna tsoro game da sha'anin ubangijinmu muna fatan ubangijinmu ya tsare mu daga wani yini wanda wannan wuni wato wuni ne wanda yake cike da firgici da tashin hankali wuni ne wanda yake cike da firgici da tashin hankali a cikinsa inna na khafu min rabbina yawman abusan qamtarira lallai muna tsoro daga ubangijinmu wani yini wanda yake mai gintsewa mai murtikewa yini ne wanda yake amurtike Allah sai ya ce fa waqahumullahu sharra zalika al-yawm sai Allah ya kare su daga sharrin wannan wunin walaqahum nadratan wa surura sannan ya hada su da annurin fuska da kuma farin ciki a ranar tashin kiyama saboda me a duniya sun fada cikin inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira a lahira fa fa waqahumullahu sharra zalikal yawm walaqahum nadratan wa surura ashe wanda yake so ya farin ciki a duniya to ya san da cewa fa a lahira kan bai da rabu duniya ribar kafa ce in farin cikin ya zo shi kenan amma in ta zama ita ce damuwarka ka huta a duniya ka yi farin ciki a duniya to kana cinye rabon lahira mutum ya zama cewa damuwarsa ya ji daɗi a duniya ko da zai wahala a lahira to wannan ya samu matsala amma wanda ya rayu a cikin firgici a duniya saboda tsoron Allah in ya tuna tashin kiyama ya ji duniya da ta yi ba daɗi yana tsoron ubangijinsa ga haram nan akwai damanci amma tsoron Allah ya hana shi ga riba nan ga rashawa nan ga kaza da kaza yana da ikon ya zalunci mutane amma tsoron Allah da tsoron nan tashin kiyama ya hana shi tsoron wutan jahannama ya hana shi wannan sai sa to Allah sai ya amintar da shi kansa da tashin kiyama da wutan jahannama a ranar tashin alkiyama din fa ammanahum subhanahu yawmal qiyama Allah sai ya amintar da su ran tashin alkiyama fa waqahumullahu sharra zalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira Allah sai ya saka musu saboda haƙurin da suka yi ya saka musu da aljanna da kuma wato ainihin tufafi na hariri qala sallallahu alaihi wa sallama fi ma yaruhi an rabbihi azza wa jalla Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya rawaito daga wajen ubangijinsa mai girma da ɗaukaka Allah yana cewa wa izzati Allah ya ce na rantse da buwayata na rantse da ɗaukakata na rantse da izzata la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnaini ba zan hada ma bayina tsoro biyu ko aminci biyu ba ba zan hada ma bawa na tsoro biyu ko kuma aminci biyu ba idza khafani fi dunya in yaji tsoro na a duniya amantuhu yawmal qiyama to zan amintar da shi ranar tashin kiyama ba zai yi tsoro biyu ba yaji tsoron Allah a duniya kuma ran tashin kiyama ya tashi a firgici ba zai yi ba ba zai yi ba a ce a duniya yana tsorace yana tsoron Allah kuma nan tashin kiyama ya tashi a furkice ba zai yi ba shi sa a suratul zariyat da Allah ya bada bayani akan aljanna ƙarshe da yazo yana bayanin me yasa ya ba ma 'yan aljanna nan aljanna sai ce innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum sun kasance a duniya ba sa bacci sosai saboda suna tsoron tashin kiyama suna tashi amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbi har ma a cikin suratul qur ɗan aljanna suna bayani suna cewa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin da a duniya muna cikin iyalanmu amma a firgice muke famanallahu alaina wa waqana azabas samum sai gashi Allah ya mana baiwa Allah ya kare mu daga azaban wuta inna kunna min qablu nad'u a duniya mun kasance muna roƙon Allah Allah ka tsare mu daga azabar wuta innahu huwal barrur rahim amma sai yace wa idza aminani fid dunya idan ya aminta da ni a duniya ya zama bayu tsoron Allah a duniya akhaftuhu yawmal qiyamah to sai in tsoratar da shi in sa masa tsororon tashin alkiyama shine da Allah ya yi bayanin wanda aka bashi littafinsa da hannun hagu wa amma man utai kitabahu wara a zahari wanda aka ba shi littafinsa ta bayan bayansa wa saufa ya da'u thubura zai ta kiran halaka ya ce ya halaka ya lalace wa yasla sa'ira Allah ya ce kuma zai shiga wutan sa'ir sai Allah ya ce innahu kana fi ahlihi masrura saboda a duniya ya kasance yana rayuwa ne cikin farin ciki da kwanciyar hankali a cikin iyalansa ba ruwansa da tashin kiyama kowa kawai ya wataya ya ji daɗi yanda ya kamata ba tunanin tashin kiyama ba tunani ya tsaya akan ƴaƴansa ya tsaya akan matansa ya tsaya akan iyalansa dole dole sai sun bi Allah a'a kowa ya huta kawai kowa ya wata ya kawai Allah ya ce innahu zanna allan yahur har ma ta kai gama in ka ganshi ma kai ya ma yi tunanin ma ba zai dawo bane ya yi tunanin ma ba zai koma zuwa ga Allah ba saboda yadda yake watayawa a duniya sai ɗauka ma tashin kiyamun ma kamar ƙarya ce kamar wasa ce tatsuniya ce shafa labari shi yau kuma gashi a gaban Allah saboda haka wanda ya tsoraci Allah a duniya to in an tashi kiyama Allah sai ya amintar da shi wanda kuma ya amintu da azabar Allah a duniya to in an tashi kiyama sai tashi a firgici to kun ga kenan wannan yana nuna mana akwai waɗanda Allah zai amintar da su daga firgici don tashin alkiyama akwai waɗanda kuma za su tashi a firgici amma wannan firgicin zai zama kankara ma sauran zunuban da ya rage ba a kankare musu ba saboda kai tsaye kuma daga nan sai a wuce aljanna Allah ka sanya mu cikin bayinka wanda za mu tashi a cikin aminci ka amintar da mu daga dukkanin tsoro da firgici ranar tashin alkiyama za mu tsaya akan wannan in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu zo mu karanta abu na goma insha Allah ta'ala abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana Allah ta'ala ya sa alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته